بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوة هدو hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan ya dai ga watan sha ɗaya a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya amma ashirin da biyu ne ga watan hudu yau watan musulunci? ashirin da biyu ga watan hudu al-muharram safar rabi'in awwal muna rabi'u idan jama'ar musulmi ba su manta ba ci gaba da darasinmu na wannan littafi mai albarka mun kwana a darasi na talatin da bakwai za mu tahi yau darasi na talatin da takwas kuma muna nan cikin babin da ke magana akan nawaqidu la ilaha illallah abubuwan da suke warware wannan kalma ta la ilaha illallah mun dan ko karatu lokaci ya kure ba mu karasa wannan babi ba dan haka yau zamu tashi a inda malam yake cewa wa akhraj al-bukhari min riwayat ibn abbas an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama man baddala dinahu faqatuluhu ko Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga ruwayar Abdullahi dan Abbas Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man baddala dinahu duk mutumin da ya canja addini faqatuluhu ku kashe shi mana wanda ya ridda ba dan komai yasa musulunci ya hukunta kashe riddadde ba sai dan kare aqida da kare musulunci idan aka bar mutane su shiga addini su fita innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran ulaika lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila an gane Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani sai kuma suka kafirci suka sake yin imani suka sake kafircewa suka sake imani suka kafirce kuma suka ƙara kafirci Allah ya ce waɗannan lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bai kasance mai yi musu mai ba gafara ba wala liyahdiyahum sabila kuma bai kasance mai hiryar da su ta farki miƙaƙƙe ba an gane magana da kyau ko to sai addini ya zama kamar ana wasa da wargi da shi to shi kuma wannan wargi da wasan shi zai sa haƙiƙanin ma masu addinin da gaske haƙiƙanin musulman na Allah da annabi na haƙiƙa su kuma sai su wayi gari addinin sai ya dinga musu shakka su dinga shakkar anya gaskiya ne ma addinin ko dai ba gaskiya ba ne saboda an samu wasu suna wargi da addinin to wannan shine dalilin da ya sa Allah sai ya ce daga mutum ya yi ridda to a karshe to sai dai za mu zo mu ji ita kanta riddar ta kasu kashi-kashi akwai ar-riddatul mughallaza wannan wutar ta dauke fa wannan akwai ar-riddatul mughallaza wato ridda wacce take ta ta tsananta akwai kuma wacce bata tsananta ba yanzu misali mutumin da ya kafurce shi kadai ba wanda ya san ya kafurce kaga shi matsalarsa ne kadai bata shafi sauran al'ummar musulmi ba ina fata an fahimta amma mutumin da ya ridda kuma sai ya dinga fitowa gidajen rediyo da gidajen talabijin yana hawa kan social media yana ta jawabi akan cewa ai addinin ma ƙarya ne gashi gashi gashi kaza kaza kaza yana ta kawo dalilan ƙarya wanda kuma yana rudar jahilai to to kaga wannan barinsa zai jawo musulunci mai barna da illa to akwai bambanci tsakanin wanda ya yi ridda shi kadai a karan kansa wata ilma wanda suke tare da hima ba san ya yi ridda ba da kuma wanda ya ainihin wato yi ridda kuma ya zo yana cutar da addini da riddar shi kamar mutumin ne da yake kafiri ne amma kafircin shi shi kadai ya shafa yana ta kafircinsa da kuma kafirin da yana ta firya wa musulunci kutun gwila ya sa musulunci akwai kafiran amana wanda su ba su yadda su shirya wa musulunci kutun gwila a dinga haɗa baki da su ana zuwa ana cutar da addini ba to wannan musulunci ya ba da damar a zauna da su a yi sulhu na zamantakewa ina fata an fahimta amma kafiran da suka zama kullum ƙulleleniya da ainihin wato kutun gwila suke shirya wa addini to a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce kar a ɗaga musu ƙafa jama'a kuna fahimtar magana to haka shi ma mai ridda yake idan riddarsa ne shi kaɗai ta shafa can to wannan ba matsala addini ba zai matsa masa ba kaɗai idan ya nemi ya takura addini ne ko ya ɓarnata addini musulunci ya ce kada a ɗaga mar ƙafa amma dai kowanne mai ridda annabi ya ce in ya canja addini ku kar shi kawai man baddala dinahu faqatuluhu da wanda yake mughallas da wanda yake ghairu mughallas duka a yanka su Allah yace fa in kana al murtaddu jama'atan ko murtadduna jama'atan zawi shaukatin idan ya zama waɗanda suka yi riddan nan wasu gungun mutane ne wanda suna da ƙarfi ina fata an fahimta wata ƙungiya ce ko kuma wasu jama'a ne manya ko masu kuɗi ko masu muƙami ko masu faɗa aji ko ma suna da gwamnati a hannunsu kuma suka yi ridda sannan suka dawo suna amfani da mukamansu wajen yayata maganganun banza akan addini an gane ko fa innahum yuqataluna kama qatala abubakar murtaddina abubakar nil murtaddina to za a yaƙe su idan mutane ne ko ƙungiya ko jama'a mai yawa wanda suna da ƙarfi to za a yaƙe su kamar yadda sayyidina abubakar ya yaƙi riddaddu lokacin da Allah ya bashi khalifanci bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka yi ridda kuma jama'a ne masu yawa wanda har ta sa hatta musulman suna neman sa musu shakka akan addini an gane magana da kyau ko to shine sayyidina Umar abin sayyidina Abubakar ya yake su har wasu daga cikin sahabbai suke ga Umar ya zafafa Abubakar ya zafafa dan me yasa zai yaki waɗannan mutane don wasu sun ce ba za su ba da zakka ba suka ce kawai dama zakka haƙƙin annabi ne da yana raye tun da ya rasu to kenan zakka ta tashi a kansu aka ce in ba haka bane suka ce in haka ne aka yi aka yi da su suka iyadda sai na abubakar kawai sai ya ja daga da su an gane ko me ya dalili saboda suna so su kawo fitina a cikin addinin Allah ɗaya daga cikin dokokin da shaida ka yadda da su sannan addinin ka zai zama ɗorarre tabbatacce to su suna inkarinsa so kaga in suka jefa wa mutane shakka a kai to su ma za su zamanto irinsu ko to wannan shine don haka ya yaƙe su hatta akhba'ahum lil islami har san da ya rankwafo su ya tankwaro su wasunsu suka yi musulunci suka yarda suka tuba suka ce sun dawo musulmi wa qutila man qutila minhum ala riddatihi sauran kuma aka kashe su akan riddarsu wa taba man taba minhum wanda suka tuba kuma daga cikinsu suka ainihin wato a tuba ina fata an fahimta ma'ana dai sanda musulunci ya galaba a kansu wasunsu aka kashe su sun zama kafirai wasu suka tuba suka dawo addinin Allah wasu kuma suka gudu katakau suka bar ma yankin gaba ɗaya saboda ba za su yi musulunci ba to shikenan kar su ma zauna a ƙasar ya suka gudu malam ya ce wa in kanar murtaddu wahidan amma idan wanda ya riddan nan mutum ne kwaya ɗaya fa innahu yu'khadhu za a damke shi a kama shi hukuma za ta tura jami'an tsaro su taraf su kamo shi wa yustatabu sannan za a nemi ya tuba an gane in wanda ya ridda kuka ji wani ya yi ridda to sai a yi kwamiti a hada da liman na fata an fahimta da shugaban kwamiti an gane sai a je he amar sallama sai ya fito ya ce kwamiti ne ta turo na masallacin miyatti cewa tana son zama da kai tare da imam akwai dan tattaunawa da za a yi ranar kaza karfe kaza a ni ai ba zan zo ba a ka daure dai wani ko da dai yanzu kai ba musulmi bane ka yi hakuri muna son ganin ka ne ina fata an fahimta sai a kira shi ya zo sai a zauna wana kai me yasa ka bar musulunci ka ce ya ce a shi ya gane addinin musulunci ƙarya ne ok me dalili sai ya kawo dalilansa to a nan aikin malamai da limamai sai su ba shi amsa akan duk abin da ya bujiro na hujjar cewa addinin Allah ƙarya ne ina fata an fahimta in har ya fahimta kuma ya kafe to yanzu shegantaka ce ba wai rahin fahimta ba ce to a nan sai nan da nan kwamiti heta harba magana zuwa ga hukuma ta to ga wani ya yi ridda kuma yana so ya bata mana addini don haka ba mu yadda ba to a nan ne idan gwamnatin ta musulunci ne heta kama shi ta hukunta shi ta kashe shi in kuma Allah ya sa ya fahimci wani logic ya zo da hi ko wata matsala ya zo da ita wanda aka fahimtar da hi kuma ya gane shikenan kawai sai ya tuba sai ya dawo addinin Allah sai wallahi dama kaza ne amma yanzu ya fahimci abin ashe ga yadda yake shikenan saboda ina mai tabbatar muku da yawa daga cikin waɗanda za ka ji sun yi ridda wasu rahin zama da su wallahi a fahimtar da su shi yake sa suke dawama a riddar da suka yi akwai wanda in an zauna da su aka tattauna da su aka yi musu bayani za a ga cewa sun yarda da cewa wannan maganar haka take kuma za su dawo kan hanyar da ta dace na fata ana fahimta amma barin mutane da ake yi musamman waɗanda za a ga wasu mata ne suke sa su yi ridda tun ya auri wacce ba musulma ba tunda ya ji musulunci ya ba hidama sai kuma ya ce amfani da ita kuma tana matsayin matarsa tunda galibi mutane sukan karkatu zuwa ga matansu to sai kaga ya biye mata hatta a aƙida ko addini sai bar addini kawai wani saboda dukiya a nuna masa kuɗi ya yi ridda ya bar addinin Allah wani ƙawaye ko mata ƙawaye na banza ta haɗu da ita a jami'a ko ta haɗu da ita a secondary school ajinsu ɗaya suna tutorial ko suna lesson tare shikenan ko a jami'a suna tutorial tare shikenan duka ga dalilai nan da yawa da ke sa wasu su yi ridda to duka idan an samu sai a je a nemi mutum a zauna da shi a yi masa bayani meye hujjar ka na cewa addinin Allah na musulunci ƙarya ne hujja ta ita ce kaza da kaza da kaza da kaza na fata an fahimta to shikenan sai a yi masa bayani amma idan aka nemi ya tuba ya fahimta ya ƙi to a nan hukuma sai ta kama shi ta hukunta shi fa in taba in ya tuba shikenan wa illa in ba haka ba kutila za a karshi walaisa huwa mithlal kafiril asli shi ba kamar kafiri ne na asali ba kafiri na asali ba ruwanka da shi amma mutumin da yana addini sai ya bari to shi za a kashe shi amma kafiri na asali in ba tsokarar ku suka yi da yaƙi ba babu ruwanka da shi ya ci gaba da kafircin shi na fata an fahimta amma wanda yake musulmi sai ya ridda to na musulunci bai ci a bar shi ba sai ce li'annal murtadda arafa al-haqqa domin fahi wanda ya ridda asali ya gane gaskiyar addinin Allah wada khala fi dinillah kuma ya higa cikin addinin Allah bi ikhtiyarihi da zabin sa ba wai tilasta shi akai ba an gane ko wa tau'ihi da kuma ganin damar shi wa atarafa anna al-islam huwa al-haqq kuma ya tabbatar da cewa addinin musulunci gaskiya ne fa izar tadda to idan ya dawo daga baya ya ridda bayan ya fahimci wannan fa innahu yuqtalu himayatan lil aqidati to wannan za a kashe shi dan kare aqidar musulmi jama'a kun fahimci magana za a kashe shi don a kare aƙidar musulmi kada aƙidar musulmi ta samu matsala wa hadha min hifzi daruriyati al-khams wannan kuma yana daga cikin kiyaye larurori guda biyar da musulunci yace sai an lura da su menene larurori guda biyar abubuwa guda biyar ad-daruriyatul khams abubuwa guda biyar da musulunci yace duk hukuma duk al'umma duk gwamnati sai ta kulawa da al'umma waɗannan abubuwa abu na farko shine addini jama'a kun fahimci magana abu na farko da hukuma za ta kulawa da mutane shi shine addinin Allah kada a yadda wani ya zo ya ɓata wa musulunci suna ko ya zo ya ridda kuma ya tallata cewa addinin musulunci ba gaskiya ba ne da wasu hujjojin ƙarya dole gwamnati ta ɗauki mataki saboda ta kare wa mutane addininsu an gane na biyu bayan hifzuddin sai kuma hifzu al'aqal kiyaye wa mutane mai hankalinsu kada a yadda a bar mutane suna shigo da kayan maye kaji ana kwatanta maka mutum ana cewa ai a wata shida ya yi kuɗi me ya faru ashe ƙwayoyi yake shigowa da su na barasa yana sayarwa ko ba a samu ko kwanan nan akwai waɗanda aka damƙa a garin nan jama'a a garin nan wasu ma an faɗi sunansu kun san su mutum kawai yana amfani da dukiya yana sayan kayan da ke birkita hankalin mutane yana sayarwa hukumar ndlea ko ndlea ne ko yauwa ta zo ta damke su yanzu bai wuce sati ba a labaru nake ji a airport na abuja a airport na abuja jama'a aka kama kwayoyi wannan hukuma ta yaƙi da fatauci da miyagun kwayoyi ta kama kwayoyi da aka shigo da su ƙasan nan akan za a kai wa 'yan ta'adda ta kusan naira biliyan biyu da wani abu kwayoyi kawai an kama a ina a lagos ma to a abuja ma an kama iyakon na abuja sau da haka wata gudunmawar da ake bayarwa wajen lalacewar mutanenmu akwai mutanenmu kuma a ciki sai ka ga wallahi wanda za a kama nan musulmi ne yana kuma amsa sunan musulunci musulmi ne yana amsa sunan musulunci mutum ya zama wai ta hanyar sai da kayan maye shi kuma ta nan yake neman kuɗi kuma yau da za a yi kururuwa a ce addinin musulunci yana neman gudunmawa sai ka ga munafikin Allah ya ɗauko gudunmawa ya kawo in ba munafurci ba jama'a bayan ku annabi ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karɓa sai ga mai tsarki Abdullahi ɗan Umar wani mutum ya zo ya ce akaramaka Allah a taya ma addu'a sai ce kai kan ba kai ne kai gwamna a Basra ba ya ce kwarai ta tashi ka bani guri ya ce irin ku ake wa addu'a kun ci kuɗin talakawa kun danna talakawa kun zalunce su sannan za ka zo ka ce a yi ma addu'a tashi ka bani guri ya kore shi ina fata ana fahimtar magana so kaga mutum munafiki yana harkar banza amma wai a hakan zai taimaki addini na rantse muku da Allah duk mutumin da yake samun kuɗi ta hanyar haram sayar da kayan barasa sayar da miyagun ƙwayoyi wallahi tallahi ba zai sadaka Allah karɓi wannan sadakar ba sannan kuma duk mutumin da ya saci dukiya ya saci dukiyar talakawa ya yi sadaka da ita wallahi Allah ba zai karɓa ba yasa Abdullahi dan Umar sai ya gaya wa wancan bawan Allah sai ya ce kamar yadda ka san Allah baya karɓar sallah sai da alwala ko sai ya ce to wala sadaqatan min gululin Allah baya karɓar sadaka da dukiyar sata ina fata an fahimta inna Allah la yaqbalu as-salata bighairi tahurin wala sadaqatin min ghululin Allah baya karbar sallah ba tsarki ba alwala to haka kuma baya karbar sadaka da dukiyar sata indai ka san sata kai dan ka bayar ka bayar a banza wallahi saboda haka kowa ya nemi halal din shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko so saboda haka dole ne a kiyaye mutane hankalinsu ta hanyar duk abin da za a shigo da shi mai cutarwa mai kaza mai kaza mai burkuta hankali da birkita shi to a yi ƙoƙari a yi takilin nasa to amma ka duba ka ga ƙasar nan malam yanzu ɗazun nan ɗazun nan nake gani an kama wata mata ina jin in ban manta ba a jihar katsina ko a katsina ne ko a zamfara ne ina ji a katsina ne ko a zamfara ne an kama ta tana shigarwa da 'yan ta'adda albarusai wannan abin nan harsashi guda dubu ba ƙwaya tara harsashi dubu ba ƙwaya tara aka kama ta da shi a kulle za ta shigar musu da shi hadda bindiga ta musulma ce da lufayarta da komai tana amsa sunan musulmai ɗazun nan na ga hirar da safe to ku gaya min da yadda ƙasa ta zauna lafiya wai zuwanta na farko an ba ta dubu hamsin zuwa na biyu an ba ta dubu talatin a kan dubu talatin ta kai harsashe guda dubu da za a harba mutum dubu a kan dubu talatin to yanzu wannan inda a china ne wala wannan harsashen guda dubu ko duk sai sun karar da su a kanta jera su za a yi a cikin wannan mai jigida din wala a ɗaure ta a jikin gini a yi buɗe mata wuta sai sun karar da su gobe ma wata ta fito ta zo ta sake kai wa 'yan ta'adda to amma haka za ka ji yanzu an tafi da ita ba a san ina ta shiga ba na rantse muku da Allah a Najeriya ba da belin wannan ba matsala ba ce za a iya ba da belinta a Najeriya ba da belin wannan ba matsala ba ce jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko waɗanda suka kama Malam Ahmad Suleiman wanda muka dinga suburbuɗa addu'o'i ko ta ina akan Allah ya sako malam ko malam Ahmad Suleiman mai kira'a yanzu haka ina da rahoto akan wayata na rahoto da aka fitar cewa alkalai sun ba da belin waɗannan mutanen da aka kama a matsayin su suka kama malam Ahmad Suleiman wannan kidnappers din an ba da belin sun fita saboda haka matsala ce wanda gwamnati ba da gaske take yi ba shine gaskiyar magana kuma wallahi abinda muke faɗa shine gwamnati ta tsaya ta yi da gaske ta dakile waɗannan abubuwan in ba haka ba to wannan bala'in fa wallahi yana ƙara ci uwa wutar jeji kuma wallahi in ya ci ya ci ya cinye talakawa ya rasa wanda zai lankwame kansuwa zai tafi kansu zai tafi talakawan da yanzu an kusa cinye su to me ya shaura in ma ba a cinye ka hissi ba an cinye ka ma'anawi ma'ana idan bala'in bai same ka aka kashe ka ko aka harbe ka ka koma ka kwanta kana jinya ba to an danno maka wani bala'in talaucin da kai baka mutu ba amma sunanka gawa wanda ba a harba ba to an harbe shi da talauci wanda kuma aka harba an harbe shi ya tafi lahira ko yana can yana jinya in Allah ya sa kwanansa yana gaba to sannan ana cikin wannan fitinar jama'a sai gashi wai yanzu ana daɗe daɗin a Januwari ko February za a ƙara kuɗin mai man nan yana naira ɗari da saba'in da wani abu yanzu ana so ya koma naira ɗari uku da arba'in kuma wai don munafurci da rainin hankali wai za su raba wa talakawa naira dubu biyar biyar don allah jama'a wanne rabo ne aka taɓa yinsa a najeriya wanda aka yi da adalci ɗari bisa ɗari babu shi wasu ne za su hau kan kuɗin su danne kuma a kasa ɗaukar mataki a kansu duk barnar da aka yi a ƙasar nan ya dace a can ɗauki mataki akan wanda suka yi amma har yau ba abin da aka yi aka yi barna iri-iri mana ƙarya iri-iri yaudara iri-iri amma ba abin da aka yi har yau kuma ba abin da ake shirin yi idan ka ga mutanen nan suna ta kwarmato akan abu za su yi shi za su tabbatar da shi in ka bi diddiginsu za ka samu benefit ɗinsu ne a ciki amma ba na talaka ba amfaninsu ne nasu amma amfaninka na rantse da Allah ba za su sai daka amfana ba ba za su yadda ba to waɗannan abubuwan da suka taru suka yi yawa su suka haddasa fitintunu a wasu ƙasashe har ta kai daga ƙarshe sojojin ƙasar suka ga ba zai yiwu a ci gaba da tafiya cikin wannan masifar ba suka dira a gidajen shugabannin suka kwace kasar gaba ɗaya suka ce he an saita sannan a dawo a ci gaba da demokuraɗiyya to wallahi muna jan hankalin shugabanni da ku ji tsoron Allah wasu ƙasashe su dinga zama muku darasi kunci da ya yawa a waɗancan ƙasashen abubuwa suka burkice musu to muna je muku in takura da ƙuntata ta yawa a ƙasar nan abin fa da zai zo ya faru fa ba shi da daɗi wallahi za ku iya rasa mulkin ku kanku kuma sai mu ga ta faɗi wai ƙwarƙwata ta kada kuɗin cizo kaga ba sai mu ga ta faɗi ba na fata an fahimta saboda haka wallahi mu shiga taitayinmu a daidai lokacin da akwai waɗanda har zanga-zanga suka ja a ƙasar nan aka yi a kan an ƙara kuɗin mai a zamun nan da ba su suke mulki ba. Ko ba haka ba ne? Ni akwai wani zacci da jama'a wani tsoho wanda har kuka yake yana share hawaye yana fata majina a kan an ƙara wa talaka mai kuɗin man fetur. Ni tsohon nan baya nan ne da zai yi kuka yanzu a ce kar a rage kuɗin kar a ƙara kuɗin nan? Yana ƙasar nan tsohon nan? wani tsoho ne jama'a wanda ya ta kuka a baya saboda ana ƙara wa talaka kuɗin mai kuɗin mai hadda kuka da share hawaye da fata majina malam murtala to wani wannan tsohon yana duniyan nan yana ƙasar nan a kai haba ake ta mana wannan ƙara-ƙara ba zai fito ya kuka don Allah a janye wannan ƙara-ƙaran ba ai ni da zan samu inda wannan tsoho yake da naje na gaya masa dan Allah ya zo kukan da ya kwanakin baya da shekarun baya akan ƙari nan to fa ga wasu za su mana ƙari ya sake fitowa ya ƙara mana wannan kukan da Allah da Allah ba za ku kai ni gurinsa in gaya mar ba kai Allah Allah Allah Allah ya sauwaƙe Allah ya sauwaƙe jama'a a haka maya muka ƙare a haka maya muka ƙare komai ya lalace komai ya falle abinci tsada ruwan sha gas gas malam yanzu duk masu girki da gas wallahi muna magana da wani ɗan kasuwar gas ya ce malam na ce na'am malam na ce na'am malam na ce na'am ya ce ku taya ma addu'a malam ya ce wallahi a cikin kaso ɗari na masu zuwa sayan gas a yi girki ya ce kusan kaso tamanin da biyar sun watse ko sama da haka ya ce duk kowa ya watse saboda silindar gas ɗin ba ta sayuwa jama'a ya ce da gas ɗin dubu biyu da ɗari biyar dubu uku zai maka kwana ashirin da biyar ashirin da bakwai amma yanzu sai ka sayi gas ɗin dubu tara sannan ya maka kwana ashirin da biyar ko kwana ashirin da bakwai dubu tara wallahi muna magana da mubarak manu garba abokinmu wanda ya je karatu a masar ya je ya yi masa tsinsa kwanan nan ya dawo muna sallah da hidiran juma'a yawanci kan zo mu sallah da ana ya ce wallahi a masar wayarin aka yadda ake wayarin ɗin wuta wutar nefa ba kowa waya tana shiga gidansa bai sha wuta to haka pipe ɗin gas ya shiga gidan kowa daga can za a kunno shi kawai sai dai ka shiga kicin kawai ka kunna fal kawai shi kenan ka yi girkinka ya garin daɗi na nesa malam yusuf garin daɗi yace garin daɗi na nesa wallahi malam yadda aka yi wayarin ɗin wayar wuta haka aka yi wayarin ɗin pipe na gas gidan talaka da mai kuɗi kowa malam kabiru eh eh ka gani to wannan ƙasa jama'a ƙasa ce mai albarka da alheri amma muna cikin matsalar da mun rasa ina za mu sa kanmu masu jin daɗi 'yan tsirarun mutane ne sun tattara komai sun hana kowa kuma abin ribas yake yana abin nan rotating yana revolution a tsakaninsu in tallafi ya fito da 'ya'yansu da matansu da ƙannan matansu da 'ya'yansu su za su yi ta benefitin ku sai dai ku je ku yi ta shan wahalar cike-cike ka cika ka sake cika har ka ji hankalinka ya tashi ranka ya ɓaci ka yi zuciya ma ka ce kai ba zan ma sake cika komai ba mani Allah ga gani har yau ba labari amma wani saboda tsabar ɗan gata ne kiransa ma za a yi a ce turo mana bibiyan ɗinka turo mana kaza wallahi ko fam ɗin ba zai gani ba eh malam yusuf kun sani haka suke mana ku ce turo bibiyan ɗinka turo kaza wallahi malam kawai yana zaune sai dai ya ji dil miliyan tara ta shiga dil miliyan sha biyar Allah amma kai ka gama duk abin da za ka yi ba za su baka ba za su baka ba Allah ya yi da a ce na kwalla fare akan abinka to da shi kenan ka samu tarkon hana ni bayani ko? to amma da Allah ya taimake ni sai dai ka gani da zamfata in karya hula ta billahi allazi la ilaha illa huwa eh Allah wallahi dai in karya hula ta in zo in zauna ko wallahi baka isa ka kirga kayan da nake sakawa ba wallahi ka hadu da aiki in kace zaka kirga kayan da nake sawa wallahi mu Allah ne yake mana saboda haka ba ruwana da kai tsoho tsoho ba abin da ya dame ni da kai kawai na faɗa ma gaskiya ne in Allah ya sa ka ji ka ɗauka kayan aiki da hifalillahi alhamdu amma wannan tsoho mai kukan nan da Allah da Allah ku isar masa da wannan saƙon nawa cewa kukan da ya a baya ana ta mana ƙarin kuɗin mai da Allah ya zo ya sake yin wannan kukan akwai wanda suke so su ƙara mana kuɗin mai wataƙila ba shi da labarin na yanzu ne waɗancan an gaya masa labari to akai masa labarin na yanzu ma Allah ya sauwaƙe saboda haka abu na biyu shine hibzul aqal kiyaye wa mutane mai hankali abu na uku hibzul mali kiyaye wa mutane menene dukiya jama'a dukiya a kiyaye wa mutane dukiyarsu kada a bari wasu su dinga satar abubuwan mutane haka kawai yanzu ka duba ka ga yadda mutane suna da dukiya amma ba su da garanti mutum zai tafi banki yana ta waiwaye-waiwaye Allah malam in banda ma Allah ya kawo mana sauƙi waɗannan abubuwa na intanet kana zaune za ka yi duk abin da za ka yi amma wallahi tallahi ba don haka ba malam abin da ba kyau fa mutum sai ya haɗa kuɗi yana so ya kai banki yana ta nazari ya kai mutane yanzu saboda tsabar rahin security jama'a wallahi manyan masu kuɗi in suka yi ciniki ba sa yadda su tura yara da yamma ko da rana su kai kuɗi sai dai a kira manaja a ce to manaja ka yi haƙuri da Allah ka zauna har karfe tara na dare kana banki karfe tara bayan mun ci abinci mun yi sallar isha za mu turo yaro da sako Allah dole manajan ya zauna saboda masu fakon mutane da neman zai da za su daki mutum su kwace kuɗin dole sun haƙura ai dare mahutar bawa ko da ɗan banza da ɗan kirki kowa in dare zai tafi gidan uban shi aiko to dole ya tafi gidan uban shi shi ma to a lokacin ne sai a ɗan abun nan manaja yana ofis a ɗan shigo a yi lissafi a maza maza a shigar Allah wani daga cikin manajojin banki babban manaja a garin nan yake faɗa mu wannan magana yace malam fa sai kun ƙara dage mana da addu'a nace me yake faruwa manaja yace malam manyan mu masu kuɗin mu sun gagara kawo kuɗi saboda an samu rahotanni da yake nuna ana fakon su ko yaran su sun fito da kuɗi a buge su a kwaci idan haka alai zai kira ka ya ce manaja ka yi haƙuri ba zan kawo kuɗi yanzu ba ga miliyan arba'in amma wallahi sai da daddare to kaga manaja kuma tun da kwastomansa ne ko kaga dole manaja ya jira yanzu an jika manaja aiki ko ba jika mishi ba an jika mishi aiki tun karfe bakwai ya fito yanzu ba zai koma gida ba sai goma ko sha ɗaya na dare abin fa da ke faruwa a ƙasar nan kenan jama'a abin fa da ke faruwa kenan babu tsaro ba security dukiyarka ba ta zama safe ba in dai Allah ya baka dan wani abu to hankalinka a tashe ki to dole gole gwamnati ta samar da hanya na tsarewa mutane dukiyoyinsu ai anan na baku labari wani abokin mu ana ce masa Wan Nasir yana Algeria yace shi tun da yake bai taba ganin ƙasa ga ta ƙasa ce ta afirka amma wacce take da tsaro irin ƙasar algeria ba ya ce ka taɓa kuɗin wani ko ka taɓa abin wani ko a same ka wai ka saci kuɗin wani ko kun tara wani ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ko ina kuka shiga sai an damƙo ku wallahi ko ina kuka shiga ya ce kyamarori ne ta ko ina a ƙasar ko me kai ana kallon ka kuma doka ce ba a kan talaka ba ba a kan mai kuɗi ba ba a kan gwamnati ba kowa ya ce wallahi akwai gwamnan da aka kama gwamnan wata jiha a algeria aka same shi ya yi amfani da kujerarsa ya yi fasikanci da wata yarinya a ofis ya ce wallahi a dalilin saukarsa a kujerar kenan kuma suka zo suka zaunar da shi suka kunna masa bidiyo a duk abin da yake a ofis din ana naɗa a fadar shugaban ƙasa shi bai sani ba duk abin da yake suna naɗa sai da ya gama bayan kwana biyu kawai sai ga jami'an tsaro suka ce shugaban ƙasa yana neman shi kamar wasa ya je aka gaya masa abin da ya faru ya fara faɗa suka ce a dakata abin ba na faɗa ba ne kallo wannan talabijin ɗin kai danna mana remote ɗin nan Allah to yanzu a yi masa alfarma a yafi wallahi ita suka ce a ƙasan nan ha banda yafi haka ai mafi saukin abin da za mu yi maka shine ka bar mulki kuma za a ci tararka amma idan tsanani ya tsananta za ka sha ɗauri ko kuma ka sha bullet yes da haka ne ake bin doka jama'a me yasa Allah ya ce in ban bauta masa ba zai babbaka mu a wuta yanzu ba tsoron wutar yasa kake bautar ba ko ba haka bane ai ba yadda za a yi a bar mutane ba doka kuma su bi tsari ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba wallahi babu ɗan adam ɗin da zai maka abin da kake so kuma ba doka babu shi a duniya yasa Allah ya ce kayi sallah kayi azumi kayi aikin hajji kayi kaza in ba yi ba zan babbaka ka a wuta sai ka ce Allah mun tuba za mu yi wallahi haka an zauna lafiya to wannan Allah ya nuna mana ya ya kamata mu rayu ne shine karka ci dukiyar wani karka saci wani abun wani karka taba dukiyar kasa karka kaza karka kaza in kai za mu hukunta ka sai kaga mutum ya kame sai ga mutum ya kame yana faɗa min yace wallahi a Algeria yace gwamnati ce mai fawa yace ba wanda yafi karfin gwamnati Allah yace ba wanda yafi karfin gwamnati gwamnati ne first sannan dan kasa abinda gwamnati ta tsara shi za a yi kuma fa ba wai abin da tsara shi za a yi ko kuma a bar ku a lalace ba a'a duk abin da ya kamata a ce ka samu na jin daɗi a matsayinka na talaka kana da shi kana da ruwan sha kana da magani kyauta kana da wutan nefa kyauta kana da tituna kyauta ya ce sai kai tafiyar kilomita ɗari bakwai baka taka ramin da ya kai tsayin haka ba akan kwaltarsu kilomita ɗari bakwai amma mu nan hadda kabari salamu alaikum tafi hanyar yola in baka yadda ba ko hanyar mubi yanzu nan za ka shiga wani ramin da in kai wasa motar in ta sama da kai wallahi in ta dawo ba za a zare ka da rai ba saboda haka yan uwa waɗannan abubuwa dole sai an kiyaye wa mutane su sannan duniya ta zauna lafiya hatta addinin sai an kula da su sannan addinin ya yiwu shi ne muka ce na farko kiyaye addini hibzuddin da hibzul akal da hibzul mali ko sannan kuma da hibzu maza hibzul nafsi kiyaye mutane rayukansu a daina kashe mutane yanzu ku duba ku ga hanyar kaduna zuwa abuja kwata-kwata less than 300 km fa ko 200 ne ma 190 less than 200 kilometer amma yanzu kun san bbc me suka saka wa wannan hanyar tarkon mutuwa sunan hanyar kenan according to bbc menene abin nan tarkon mutuwa in dai kana so ka mutu da wuri to ka dinga bin hanyar akai akai yanzu nan za a tsinci gawarka shugabannin ƙasar nan ko kunya ba sa ji wallahi na rantse da Allah yau a ce ina shugaba akan irin wannan na yi iyakacin yi na abin ne ya ija ruwa zan ce to 'yan Najeriya ku yafe ni na karɓa da niyya zan gyara ashe abin ya fi ƙarfina don haka wallahi ba zan iya ba ku yi min afuwa zan sauka in akwai wani wanda zai iya ya zo ya karɓa ka tsira da mutuncinka yan najeriya su ta sama albarka shi kuma ɗan najeriya yana da wani abu mutum biyu suna birge ɗan najeriya an gane magana da kyau ko da wanda zai ce akan haƙƙinsa sai inda ƙarfinsa ya ƙare da kuma wanda zai ce in dai za a taɓa ɗan najeriya to ni na haƙura da muƙamu to wannan hero ne a gurin ɗan Najeriya. Amma abin takaici jama'a duk ƙasashen duniya na arna sun sha resigning saboda an taɓa talaka amma banda a Najeriya. Ni ban taɓa ganin wanda ya resigning saboda an taɓa talaka ba. A ce ga shugaban ƙasa ya sauka ko ga gwamna ya sauka saboda an taɓa talaka. Ko ga wani ɗan majalisar tarayya ya yi wa kansa kiranye ya dawo mazaɓarsa ya ce to jama'a kun tura na don na kare muku muradunku. to fa muradu sun ƙi karuwa don haka na dawo ku canja ni ku tura wani gaskiya ba zan iya ba na gode da damar da kuka bani Allah ya saka da alheri Allah za su ce ka haukace billahi za su ce ashe wani ma haukaci ne ba mu sani ba muna ganin sa sallah sallah ashe ko alwala baya yi wala su ce ma haukaci ne Allah mulki ka zo ka sauka wai don talaka wai ana taɓa talaka kawai ka bari Allah ya ji kan sahabban annabi Muhammadu ya haɗa mu da su a jannatul firdaus ranar da manzan Allah ya rasu musu aka ya ɓarke tsakanin Umar da Abubakar Umar yana cewa kai za mu ɗora Abubakar Abubakar yana cewa in kai kafi ni cancanta wallahi tallahi jama'a ni ban isa in riƙe wannan matsayin ba kai ya kamata da ƙyar aka sha kan sayyidina abubakar ya yadda yana kuka ya karba yana kuka hudubarsa ta farko sanda kowa ya kuka a masallacin ranar da ya karbi mulki ya ce alkawiyu indi da'ifun fikum mai ƙarfi a cikinku ni a guri na ne mai rauni ma'ana wanda ya tara dukiya ya tara zalunci yana ga yana da fawa ya ce to in kana neman raunan ne a gurina to shine wannan ya ce mai rauni kuma a cikinku wanda aka danne mara haƙi shi kuma shine mai ƙarfi a gurina wadda'ifu fikum qawiyyun indi ya ce fa in ahsantu fa qawwimuni in na kyautata kuka ga nayi daidai da Allah ina roƙonku addu'a da kuma ƙarfin gwiwa ku ƙarfafe ni ya ce wa in a sa'atu fa aqimu ni in kuma kuka gana muna na da Allah ku taka min burki ku taka min burki kada kowa ya banni ne abin da na ga dama haka bawan Allah nan yayin mulkinsa ya kwanta ya rasu ana saka masa albarka ana masa albishir da cewa zai samu aljanna saboda irin mulkin da yi wa mutane amma ina mu ba haka muke ba mulkin kwamiti kaɗai za a ba wa mutum wallahi in ba ku samar ido ba sai ya zalunce ku a ce shi ne kawai ciyaman na kwamiti kwamiti fa kwata-kwata ku bakwai ne ko takwas Allah ai mu ma da mu billahi allazi la ilaha illa huwa mu ma da mu talakawan mulkin kwamiti malam wallahi malam sai kaga mutum yayi ta haka da haka da dukiyar wannan kwamitin Allah sai kun yi da gaske sannan ku kwato in ba haka ba wallahi sai cinye gaba daya saboda haka waɗannan su ne abubuwa guda hudu abu na biyar shine hifzul ar- abin nan ir kiyaye wa mutane mutuncinsu kada a bari wasu dinga keta alfarmar wasu kawai a samu wani ya samu yarinya ya mata fyaɗe ya keta mata alfarma kuma a bashi musulunci bai yadda a keta alfarmar mutum a rabu da shi ba ka keta alfarmar wani to a taka ma burki a kwato masa wannan alfarmar a biya shi amma yau ka duba ka ga yadda sai na umar jama'a yana kwance wata rana yana kwance kawai sai ji an yi ihu wayo umar wayo allah umar umar ya tashi a firgice kuka ne aka yi daga wata jiha daga cikin jihohin madina amma wallahi sanda allah ya ɗauko kukan ya kawo harkunan umar yana kwance a gidan shi kawai sai ga umar ya miƙe zumbur ya yi salati cikin dare ya taso su sai na adi ya taso su abdullahi dan umar ya kira su duk ya ce ku zo ya ce ku nausa nan na ji ana kururuwa ana neman ɗaukin shugaba maza ku je ku ji me yake faru suka ce ina za mu ya ce ku yi nan ni ta nan na ji kukan ku je ku lalubo me ya faru wallahi da sayyidina ali ya ɗebi tawaga suka nausa sai suka je suka samu a he barayi ne suka shiga ɗakin wata mata suka sace mata gwalagwalai suka yi mata dukan tsiya suka gudu ta yi musu bayani ta faɗa musu inda suka nausa sai na ali ya ɗebi tawaga suka nausa billahi lazi kafin asuba sai ga sun kamo su ka ji safaratan da wanda baya karɓar cin hanci malam sai na ali ga danga kusar yaƙi sai ga sun danko su sai na umar ya sa aka hukunta su amma yanzu sai a wulakanta mutane a sata dukiyarsu yanzu kana ga wannan kisan da aka yi na kwanan nan a hanyar kaduna har aka kashe ɗan takarar gwamna akwai wasu daga cikinsu wanda yanzu an fara hira da 'yan kidnapping ɗin abin da zai baka takaici da mamaki wanda ake hira da shi har yana gaya wa ɗan uwan nasa yana cewa ka turo min recharge kan na naira dubu biyu ina ja aikun ji hira aiko wasu sun ji a cikinku ni me yasa ba ku bincike ne ku ji tsoron Allah fa wallahi ku dinga sanin me kasar ku take ciki fa to ai ba ka sanin irin waɗannan abu wata ran ba kai ka bota hanyar kai ma a mauje ka a gurin ba saboda ka zama jahilun murakkabun kai baka san lahu ba baka san bihin ba ai ko ko dan kai ma ka kiyaye ya kamata ka dinga bibiya ka ji me yake faruwa na faɗa muku a nan nace a cikin kafafen yaɗa bayanan nan in ba ka da waya da za ta ɗauko maka daga intanet ka zaɓi wata daga cikin kafafen yaɗa labarai kwaya ɗaya karka ce kuma sai ka ji bbc ka ji cac ka ji dw ka ji wata shegantaka a'a ɗauki kwaya ɗaya kuma ka ji labaru na rana ɗaya na lokaci ɗaya sai zama aƙalla abin da ke faruwa a ƙasarka ka sani to amma a zo a karanta maka ƙala Allah ƙala rasuluhu kuma a gaya ma abin da duniya take ciki ai aikin ya mana yawa kuma aiko ya kamata a bar mu da guda ɗaya wannan da aka yi hira da shi wallahi jama'a sai yana gaya wa ɗan uwan nasa bayan sun gama magana da shi ɗan kidnapper ɗin akan cewa ga kuɗin da suke bukata a turo sai yana cewa he ce to ga ɗan uwan naka ku yi magana cikin maganganun da suka yi sai yake ce masa a turo min recharge kan na naira dubu biyu ni ma zan kikira wasu saboda tattara kuɗin da za a kawo musu abin da zai baka mamaki da za ka cire a cikin wannan yanzu ashe inda mutanen nan suke akwai network da har za a tura kati ya shiga amma a ce a kasa tracing ɗin mutanen nan a kama su tsabakani da Allah inda suke rayuwa akwai network na rantse muku da Allah nan nan Nijar ba za ka yi mutane wannan shegantakar su barka ba wallahi a nan Nijar balantana ka tafi irin Sudan irin Kamaru irin Chadi irin Burkina Faso da shauransu amma mu a ƙasar nan ake wannan abun kuma wai baka isa ka ce ba daidai bane yanzu wai su abin da suke so mu zo nan kan mimbari mu ce Allah ya muku albarka wallahi muna jin daɗin abin da kuke mana kaga da mu da su mun zama munafukai dan ni na tabbatar wannan kalmar munafurci ne ko ba munafurci bane jama'a wallahi tallahi munafurci ne ana abin da ba daidai ba ka zo ka ce muna godiya Allah ya saka da alheri ka zama munafikin Allah billahi la ilaha illa huwa abu ne ga shi nan karar kowa ya san ba daidai ba ne amma wai kar a faɗa kar a ce ba daidai ba Allah ba su ikon gyarawa kuma kuma Allah ya dora mu akan hanya madaidaiciya mu din ma ba wankaku bane da sabulu kuma muna da namu matsalolin kuma dole mu ji tsoron Allah mu gyara ko yawwa a wasu kauli ma idan ka bibi wasu abubuwan zaka samu laifukan mu ne suka jawo mana wala Allah da za mu gyara mu zauna lafiya da Allah mu ji mu mutunta junanmu mu ji mu yi aiki da shi idan na aiki ne mu ji mu watsar idan na watsarwa ne na mai tabbatar muku Allah zai kawo mana sauki amma mu ya mu a tsakankaninmu azzalumai ne mu ya mu a tsakankaninmu azzalumai ne mutum ne kana ganin sa sallah sallah yar karamar matsala ta hada ka da shi sai ya cuce ka ya raina ma hankali ya mai da kai shawara gi garmaho diga awan igiya sa ko tuma ki ballo jakuna ya raina maka tunani ya nuna kai kawai baka da wayo to duk wannan yana daga cikin abin da ya ja mana barna ta fasikanci barna ta zinace zinace yanzu kalli tiktok jama'a irin abin da ke faruwa akan tiktok abin kunya mata musulmai da hausa ba da turanci ba tsirara suna kada jikinsu suna tallata kansu wa 'yan iska har ma ka gama ta sa whatsapp nambanta ko ta sa abinan ɗinta group ɗinta wai ka neme ta wa zai nemi yar wuta jama'a yar wuta bi nafsi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan na rantse da Allah har cewa nake yanzu waɗannan wai ina iyayensu ne na rantse da Allah har tunani in ce yanzu wannan ba ta da uba a duniyan nan irin shegantakar da ƴan mata suke yi da rawa da bayyana tsaraici karara over the internet ki dora wa duk duniya kowa ya kalle ki kina tallata wa 'yan iska jikinki ta ya za a yi Allah ba zai watsar da kashinmu ya wanta kalar da sha'aninmu mu shiga bala'i ba mu rasa inda za mu saka mu kuma mu yi kuka wallahi Allah ya ƙi sauraron mu saboda mun ƙi mu bi shi mun ƙi mu gyara halayenmu mun ƙi mu gyara ɗabi'unmu da addininmu da tarbiyyarmu da mutuncinmu duk mun watsa irin abubuwan da turawa suke yi yau shi muke yi shi muke yi su sun riga da sun samu duniya in ma za su ɗanɗani kuɗarsu a lahira dai to sun samu duniyar to kai kuma a ce ba duniyar kuma ka biye musu ka je ka rasa lahira ai asara ta yi yawa dalika huwa al-khusran al-mubin asara ta yi yawa saboda haka ƴan uwa mu gyara halayen mu Allah ya gyara mana Allah ya dora mu akan tafarki madaidaici sannan wallahi bari mu faɗa muku kaga duk yadda duniyar nan ta lalace karka biye wa duniya ta lalace kai idan ka gyaru fa wallahi Allah zai barka ka zauna lafiya la yadurrukum man dalla idha hatadaytum haka Allah ya ce la yadurrukum man dalla idha hatadaytum wanda ya bata ba zai cutar da ku ba in dai ku din shiryayyu ne sai ai ta masifa wallahi kai sai dai ka ji labarin ta ai ta matsala kai sai dai ka ji labarin matsala ai ta tashin hankali kai sai dai ka ji labarin tashin hankali ai ta talauci kai sai dai ka ji labarin talauci kuncin rayuwa wallahi sai dai ka ji labari saboda ka bi layin Allah sai Allah ya ce na zaunar da kai lafiya tsakiyar mutanen banza Allah ina gaya muku kar ka damu wai kowa lalace ka ce to shikenan malam tunda kowa lalace shikenan lalata mu galmu ma mun bi layin lalatattu a a a'udhu billahi ba haka ake yi ba kai kokarin gyara zaka dauka ka dauki layin gyara kai ka gyara kuma in ka samu dama ka isar da sako ga sauran al'umma su ma su gyara amma karka yadda shedan ya ce maka ai duniya ta ɓaci ai da haka ake yi kawai kai ma ka yi akwai wanda za a ga wallahi suna zalunci ya ce to in ba mai zaluncin ba za a ci ne za a sha ba a ci ba za haka za eh ma muka bari wani zaluntar ka zai da haka kai ma kawai ka zalunce shi a wannan ƙarya ne billahi allazi la ilaha illa huwa a kai kai rayuwa mai kyau ta musulunci wanda ya zalunce ka karbu da shi ka yi rayuwar tarbiyya wanda ya marafin hankali ka yi masa ai in kai haka to kuma ka zama imrul qais imrul qais da yace ala la yajhalan ahadun alaina fa najhalu fawqa jahalil jahilina yace kai karfa wani ya mana jahilci in mun tashi martani to he mun yi jahilcin da yafi na jahilai jahilci haka imrul qais ya faɗa to ba haka ake yi ba kai kai ilimi kai tarbiyya ka nutsu in mutum ya ma rashin hankali ka rabu da shi amma a ce wacin da zamani ya ɓaci kowa lalace kai ma ka zama lalacacce a a za su kai ka su baro ka wallahi Allah ya yi mana yan uwa za mu takaita a nan karatun na so mu karasa wannan babin a yau to amma wasu gaɓoɓin ne dole suna buƙatar a tattauna su ka san ita matsala ko ba za a samu maganin ta ba tattauna ta ma yana ɗan rage tension aiko ko da ba a magance ta ba eh dan tattauna ta ɗin sa ka ji ka ɗan sauko ka ɗan yi lif hakan nan to Allah ya sauke ya sauwake mana ya yayi mana ya kawo mana sauki kuma ya dora mu akan tafarki madaidaici assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuna tambaye malam kabiru to bismillah